أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Ɗanwa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka a Bulugul Maram min Adillatul Ahkam. Muna tare da Subul Salam sharhi na Bulugul Maram na Muhammad bin Ismail Amir San'ani rahimahullahu ta'ala. yau muna 23 ga watan zulhijja hijiran mazala sallallahu alaihi wasallam na da 444 wanda ya daidai da 11 ga watan bakwai miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun tsaya akan hadithi na abdullahi dan umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi inda yake cewa ƙala akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi mankibayya fa qala kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil zamu tashi akan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar hallau radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود وصاحبه بن حبان حديثي ne ingantacce wannan hadisi an same shi daga Abdullahi dan Umar wanda dala ta kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaum dukkan wanda ya kamancece niya da wasu mutane fa huwa minhum to wannan mutum na daga cikinsu mutum da ya kamantacce ne da arna ana lissafa shi ya ɗau fabi'u na arna to ana lissafa shi daga cikinsu wanda ya kamantacce ne da kafirai ana lissafa shi daga cikinsu wanda ya kamantacce ne da mutanen kirki halau ana lissafa shi daga mutanen kirki cikin mutanen kirki قال أخبر أخرجه أبو داود وصححه وابن حبان الحديث فيه ضعف مالكي وانا حديث akwai rauni cikin shi cikin isnadin shi akwai Abdurrahman bin Thabit bin Thauban kuma malamai sun raunana da shi sai dai kuma hadisi ne wanda yake da hadisan da suka mara mai baya shi yasa malai yace walahu shawahidun inda jama'atin min a'immatil hadith an jama'atin min as-sahaba wannan hadisi na daga na da hadisai wanda suka yi mai shaida suka kawo mai goyon baya daga taro jama'a daga malaman hadisi hadisi haka nan daga mafi yawancin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko jama'a daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min shawahidihi na daga hadisan da suke mara mai baya ma akhrajahu abu ya'la hadisin da abu ya'la ya fitar da shi rahimahullah marfu'an min hadisi bin mas'ud ya danga wannan hadisi daga hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa man radiya mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce man radiya amala qaumin kana minhum duk wanda ya yarda da aikin wasu mutane to na daga cikinsu والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم malai ce wannan hadisi na nuni a bisa cewa dukkan wanda ya kamancacce ne ya da fasikai to iya daga cikinsu au bil kufari ko kuma da kafirai aw bil mubtada'ati ko kuma da yan bid'a fi ayi shay'in kana a cikin kowane abin da ya kasance mimma yahtasuna bihi min malbusin aw markubin aw hay'atin na abin da suka keɓanta da shi na kaya ne ko kuma abin hawa ko kuma wata kama idan mutum ya yi kamanceceniya da irin wannan mutane to iya daga cikinsu ana lissafa shi daga cikinsu shi sa ɗan uwa na da dole ne matasanmu su san abin da suke yi so tari za ka ga matasa a wannan zamani ba abin da yake birge su sai dai su yi kamanceceniya da kafirai arna mutanen da suke kyamar addininka suke zagin shi su zagi Allah su zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a turan ma idan kaga mutum yayi mugun aski ko yayi mugun shiga ko ya sa sarka a wuya to ka tabbata ko dan daudi ne ko kuma tattagare dan iska ne a turan ma sai lalatattu to dan me kai a matsayinka musulmi wanda Allah madaukaki ya ba ya baka matsayi ya baka daraja kana da dokoki kuma ka rasa wanda zaka kwaikwaya sai kafiri wanda yake adawa da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam in za kai kwaikwayo to kai kwaikwayo na na kirki Allah madaukaki tayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir amma abin mamaki uwaye suna ganin iya mutum zai fito kamar arni ka ji mutum da sunan Muhammad amman ka gan shi sai ka ce wani wani mutum ne wanda makil ne ko kuma abin da ya kama da aski ka rasa wani irin aski ne ka ga wando iya neman a tufurka iya neman ya faɗi ko dabba Allah maɗaukaki da hikima sai da ya mata wutsiya domin ta tarihi al'aurata barantana mutum kuma uwa uba musulmi wanda yake da daraja yake da mutunci yake da matsayi na ya kamata matasanmu su ji tsoron Allah su rungumi addininsu su yi kwaikwayo na kwarai ba mummunan kwaikwayo ba wanda za kwaikwayi kafiri na shi yasa malam yake cewa wal hadith dalun ala anna man tashabbaha bil fusaqi kana minhum aw bil kufari aw bil mubtada'a mubtadi'a aw fi ayi shay'in kana mimma yahtasuna bihi min malbusin au markubin au hai'a ya kai abin takaici musulmi a tada shi da kafirai gobe kiyama ko da fasikai na'am qalu fa idza tashabbaha bil kuffari fi zayyin malamai suka ce idan mutum yayi kamanceceniya da kafirai a cikin tufash adan shi wa taqada an yakuna bidhalika mithlahu kafara kuma ya ƙudire ya kasance kamar kafiri da wannan kama da yi to ya kafirta. Duk abin iya da haɗari mai girma. Fa illam ya taƙid fa fihi khilafun bainal fuqaha idan baya da wannan ƙudiri to akwai sabani tsakanin malamai minhum man qala yakfur wasu malamai suka ce iya kafirta domin yayi watsi da abin da ya zamanto mafi kyau ne ya kai ƙarshe a kyau shi ne abinda musulunci ya umarce shi da shi ya yi watsi ya rungumi kafirci ɗabi'a ta kafirai shi kuma in ba mahaukaci ba bakka barin bayya mutum bayya barin abu na ƙwarai ya koma koma bayan shi ya koma lalatacci idan ya kasance haka nan to hankalin shi ragagge ne قال وهو ظاهر منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث Bala ya ce na daga cikin malamai wanda suka ce duk da haka nan iya kafirta kuma wannan zahirin hadisi ne. Wa minhum man qala la yakfur walakin yu'addabu. Wasu malamai suka ce bai ya kafirta tunda baya da wannan kudiri sai dai ana ladabtar da shi. Kuma wannan wallahi nauyi ya hau kan mahaifa uwaye maza da mata da dukkan wanda Allah madaukaki ya bashi karhin canza mummuna abu kuma bai canza ba. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله wa idza sta'anta fasta'in billah rawahu tirmidhi wa qala hasanun sahih imam sanani قال وعن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام عبد الله بن عباس wanda da Allah ta kara tabbata gare shi yace na kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana faqala sai ce ya gulam ya kai yaro ifazillah ya faz ka kiyaye Allah madaukaki Allah zai kiyaye ka ana nihin ka kiyaye dokokin Allah maɗaukaki, to Allah maɗaukaki zai kiyaye ka daga dukkan wani bala'i. Bil jazmi jawab al'amur, yahfaz ihfazillah, yahfazka, kinan da jazma ba da amsa ne na jawabin umarni da ya ce ihfaz, yahfaz. Ihfazillah ta ji tuja, mithlu. ka kiyaye Allah za ka samu Allah nan gabanka da taimakon shi da kange shi da kawo agajin shi gare ka tujahaka amamaka qala fil qamus wijahaka wa tujahaka mithlaini a cikin qamus ya zo da ma'ana ka ce wijahaka da tujahaka ma'anarsu guda tilqa'a wajhika shine anan gabanka wa idza sta'anta fasta'in billah dan kuma ka tashi neman taimako kai taimako ka nemi taimako da Allah madaukaki na'am wa idza sa'alta na'am wa idza sa'alta hajjatan min hawa'ijid darain idan ka tashi ne roƙo wata bukata daga cikin bukatu na duniya da lahira fas'alillah to ka roƙi Allah madaukaki fa innahu bi yadihi umurahuma domin hannun Allah madaukaki al'amuran duniya da lahira yake shi ke da abin badawa abinda za a baka nashi ne kuma shine mai badawa wa idza sta'anta fasta'in billah idan kuma ka tashi neman taimako fasta'in billah ka nemi taimako da Allah madaukaki qala rawahu tirmidhi wa qala hasanun sahih imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma yace hadisi ne mai kyau kuma ingantacce cikamakin wannan hadisi malam ya kawo wannan hadisin a takaice cikamakin shi shine wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ka sani cewa da dai al'umma gaba ɗaya ta duniya za su tattaru abu sasa amfana da kai wani abu komin girman shi komin kankanan shi lam yanfa'uka ba za su amfanar da kai da shi ba illa bi shay'in qad katabahu Allah lak sai da abin da Allah madaukaki ya kaddara ma shi wain ijtama'u inda za su tattaru ala an yadurruka absa su cutar da kai lam yadurruka ba za su cutar da kai ba illa bi shay'in kad qad katabahu Allahu alayk sai da abinda Allah madaukaki ya kaddara ma zai same ka yan uwa idan mutum iya da irin wannan kudiri wallahi ya huta a zaman duniya duk abin da ya samu ya san daga Allah duk abin da ya rasa to ya san daga Allah ne ba wanda zai iya samun mushi da wani abu sai da abin da Allah maɗaukaki ya so kuma ƙaddara. Ba wanda ya isa ya cutar da shi da wani abu sai ƙalƙashin ƙaddara ta Allah maɗaukaki. In ba haka ba, da ba yau duniya ta ƙara rikicewa ba, ta rikice, amma kuma in ba dan ba wanda ya isa yi wani abu sai da umarni na Allah da ƙaddara to da al'amarin bai kasance haka ba. katabahu Allahu alaik jaffatil aqlam Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alqalma sun bushe wa tuwiyatu suhufu takardu na rubutu an nade su an kare al'amari wa akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi an Ibn Abbas hallau daga Abdullahi dan Abbas bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau bi lafz da lafaz kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kuturi na dabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ta yi khalfa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma khalf baya ya dauki kowane iri bayan dabba a ƙasa ya dauka wannan ruwaya sai ta karantar da mu a bayan dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kutri faqala ya gulam yace ya kai yaro au ya gulayyum ya kai wannan dan karamin yaro ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna ba zan karantar da kai ba in ilmantar da kai wasu maganganu, domin nan kalma tana zuwa da ma'anar jumla, magana wadda take da fa'ida, za mu gaba kalma ba ce ba, nan da kalma lafazi ne mufrad. Wannan kuma maganganu ne, magana ce manzala sallallahu Alaihi Wasallama ya mai nasiha ce mishi, wanda Allah maɗaukaki, wanda Allah maɗaukaki zai amfanar da kai da su. Fakultu bala Abdullahi da Abbas ya ce haka nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazi na bala ba da amsa ne na abin da haka nan yake ba wai abin da za a samu sabani akan abin da za a ambaci tambaye mutu akan shi qala ihfazillah yahfaz ihfazillah tajiduhu amamaka can wancan lafazi sai ce tujahaka ko a wannan ruwaya sai ta zo da amamaka kuma ma'anar su guda daya ta'arraf ila Allah ka sani Allah maɗaukaki fil raha'i a cikin a lokacin da kake cikin yalwa, kana cikin arziki da wadata da ƙoshin lahiya, ya ka fi shidda, to Allah maɗaukaki zai san ka a lokacin da ka shiga cikin tsanani, zai baka agaji ya kawo ma kangiya ya kawo ma taimakon shi. Wai za sa'alta fasalillah, don ka tashi roƙo ka roƙi Allah maɗaukaki. wai za su ta'anta fasta'in billah don ka tashi neman taimako ka nemi taimako daga Allah maɗaukaki. Waƙad jaffan kalamu kuma tabbata alƙalami na rubutu ya ƙare, ya bushe, can ta jaffatil aklamu. Bima huwa ka'in na abin da zai kasance Allah maɗaukaki ya umarni alƙalami ya rubuta shi, kuma al'amari ya ƙare. ولو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك والترواية ميت ولو اجتمعت ولو اجتمعوا نعم سيتي فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك da dai halitta gaba ɗaya za su so su amfanar da kai bishe'in da wani abu lam yaqdihi Allah ta'ala lam yaqdiru alayhi abinda Allah maɗaukaki bai kaddara shi ba to ba za su iya ba. Wa ina aradu an ya durruka bi shay'in lam yaktubuhu Allahu alayk kuma da dai za su so su cutar da kai da wani abin da Allah maɗaukaki bai kaddara ma shi ba lam yaqdiru alayk shi ma ba za su iya ba. Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairun kathir ka sani kai ya abdullahi abdullahi dan abbas haƙuri absa abin da kake kyama kake ƙi alkhairi ne mai yawa cikin shi wa annan nasara ma asaba kuma cin nasara na tare da haƙuri duk mutumin da kaga ya ci nasara akan wani abu to sai da ya haƙuri yana ci amma da zaran ka fara abu ko gajiya ko wahala ko wani abu ka bari to da wuya a ci nasara a kan shi. Cin nasara na tare da haƙuri, wa annal faraja ma'al kurba, kuma kwaranye wa samun warwara daga al'amurra tare da bakan ciki ne ba, sai an shiga cikin matsala daga baya Allah maɗaukaki ya kawo sauƙi ya kawo mafita. Wa anna ma'al usri yusra, tare da tsanani to akwai sauƙi. duk lokacin da tsanani ya yi tsanani, to Allah maɗaukaki zai kawo sauƙi da walwala bayan shi. Sai sa Abdullahi ɗan Abbas yake cewa tsanani biyu ba su taɓa haɗuwa a lokaci guda ba. In an samu tsanani a samu sauƙi. Ya kawo hujja da wannan aya, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. walahu alfaz kuma wannan hadisi na da lafza daban ukhra wa huwa hadisun jalil mala yace hadisi ne mai girma afradahu ba'd ulama al-hanabilati bi tasnif mufrad wasu shashan malaman masu bin tafarkin a hambaliya sun wallaha littahi daban akan wannan hadisi na daga cikin wannan littattafai akwai nurul iktibasi fi mishkati wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abbas na al-imam abdurrahman bin ahmad bin rajab al-hanbali ibn rajab hanbali iya da littafi ya rubuta ya wallaha shi akan wannan hadisi na abdullahi dan abbas shi kadai da sauran malamai kuma su ma sun wallaha da shi fa innahu ishtamala ala wasaya jalilatin Mala ya ce domin wannan hadisi ya kumshi wasiyoyi masu girma. Walmuradu min qawlihi ihfazillaha ay hududahu wa awamirahu bil imtithali wa nawahi bil imtithali wa nawahi yace ana nihin ka kiyaye Allah ana nihin ka kiyaye dokoki na Allah iyakokin Allah da umarni na Allah kamantuwa da su da kuma hannuwa da abiban da ya hana. Wa hifzu zalika wal wuqufu inda awamirihi bimtithal. Kuma tsayawa wajen kiyayewa wannan shine mutum ya tsaya inda wuraren da Allah madaukaki ko wurin da Allah madaukaki ya umarce shi da ya aikata wani abu to ya aikata. Wa inda nawahihi bishtinabi kuma abiban da ya hana kuma mutum ya nisa da su haka manzo sallallahu alaihi wasallam wa inda hududihi Allah ya tajawaza mutum ya tsaya wajen dokoki na Allah kai ya tsallaka su wala ya ta'adda ma amara bihi ila ma nuhiya an kan mutum ya tsallaka daga abin da aka umarce shi zuwa abin da aka hane shi fa yadkhulu fi dhalika sai wannan al'amura su shiga kalkashin fi'lul wajibat kullaha aikata dukkan abin da ya zamanto wajibi ne wa tarkul manhiyat da barin abeban da Allah madaukaki ya hana kulle hadukanta wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wal hafizuna li hududillah na daga cikin mutane na kwarai wanda suke kiyaye dokoki na Allah madaukaki ba sa tsallakawa wa qala hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz Allah madaukaki zai wa wanda za su shiga aljanna albishir ya ce haza ma tu'adu aljanna ga tana tana kyalkyali da ni'imomi cikin ta wannan abin da aka muku alkawali ne a duniya li kulli awabin hafiz ga dukkan wanda ya zamanto mai yawan tuba ne da komawa zuwa ga Allah da ayyuka hafiz mai kiyaye dokoki na Allah madaukaki fasara ulama al-hafiza bilhafiz li awamirillahi ta'ala malamai sun fassara lafazi na hafiz kinnan da wanda yake kiyaye umarni na Allah madaukaki wa fussira bilhafiz li dhunubi haka aka fassara da mai kiyaye zunubai hatta ya tuba minha har ya tuba daga wannan zunubai fa amruhu sallallahu alaihi wasallama bi hifzillah yadkhulu fihi kullu ma dhukira wa tafasiluha wasi'atun malam ya ce umarni da manzala sallallahu alaihi sallama da yi da kiyaye Allah maɗaukaki ya shiga cikin shi dukkan abin da aka ambata kuma da ɗaiɗaikun shi fassararsu a ce abu kaza da kaza suna da yawa ƙala ƙauluhu ta jiduhu tuja haka waɗannan manzala sallallahu alaihi sallama da ya ce za ka same shi nan wa gabanka ƙala amamaka ana nihin nan gabanka wa fil lafzil akhar yazo a wani lafazi daban yahfazuka zai kiyaye ka wal ma'ana mutaqarib kuma ma'anar wannan guda biyu suna kusan juna ai tajiduhu amamaka bil hifzi laka min shururid daraini jaza'an wifaqa min bab qala zaka same shi gabanka da kiyayewa Allah madaukaki da yima daga sharrin gida biyu na duniya da lahira sakamako wanda ya dace da abin da ka yi min babi wa aufu bi ahdi Allahi ufi bi ahdi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ya zo a babin ku cika alkawali na ni zan cika muku alkawalin da na muku ya fazuhu fi dunyahu min ghashiyani dhunubi min kulli amrin marhub Allah zai kiyaye mutum a duniyar shi da abkawa cikin zunubai na kowane irin al'amari na na tsoro wa yafazu zurriyatahu kuma hakanan zai kiyaye zurriyar shi min ba'dihi bayan shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce wa kana abuhuma saliha mahaifinsu ya kasance mutum ne nagari na kwarai dalilin haka Allah madaukake ya kiyaye musu dukiyarsu sun samu wannan dukiya ya kiyaye tun suna ƙanana Allah ya lullube dukiya a ƙarƙashin bango saboda in sun girma su ɗauka ba don komai ba saboda mahaifinsu ya kasance mutum ne nagari na kwarai wa qawluhu fas'alillah fadan shi da yace ka roki Allah amara amrun bi ifradillahi ta'ala bi su'al wannan umarni ne da kadaitar da Allah madaukaki da roƙo wa inzalil hajati bihi wahdahu da miƙa sabkar da bukatu ya zuwa ga Allah madaukaki shi kadai Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sallallahu min fadlihi fa innahu yuhibbu an yus'ala ku nemi Allah ku roki Allah madaukaki daga falalan shi domin Allah madaukaki na son a roke shi wa fihi min hadisi Abi Hurairah marfu'an hallo ya zo cikin shi daga hadisin Abu Hurairah ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man la yas man la yas'alillah yaghdabu alai dukkan wanda baya roƙon Allah madaukaki to Allah na fushi da shi wa fihi inna Allah yuhibbul mulhina fi du'a Allah madaukaki na son wanda za su matsa da roƙo ka roƙa ka roƙa ka roƙa to Allah madaukaki na son wannan sabanin mutum da ka roƙe shi yau ka roƙe shi gobe to fa roƙo na uku kahin ka zo fuskar shi ta canza kana zuwa zai ce a babu dama qala wa fihi hadith akwai yazo cikin hadisi yasalu ahadukum rabba hajatahu kullaha hatta shis'a na'lihi idan qata dayan ku zai roƙi ubangijin shi bukatun shi dukkan dukkan bukatun su har sai har ya roƙe shi Allah ya taimaka musu a bisa ta gyara katanar takalman shi da ta ce. Waƙad baya annabi sallallahu Alaihi wasallama jama'atun mina sahaba ala Allah ya sa'alu nasu shai'a. Taro sabai daga cikin sabai sun wa mazala sallallahu Alaihi wasallama mu baya a bisa cewa bayan da za a yi ba za su tambayi wani mutum ba wani abu. minhum na daga cikinsu abubakar siddiq radiyallahu anhu da abu dhar da sauban fa kana ahaduhum yasqutu sawtuhu dayan su bulala shi za ta fadi iyakan abun hawa aw yasqutu khitamu naqatihi ko kuma ragama tago shi ta fadi fala yas'al ahadan an yunawilahu bai ya roƙon wani ya taimaka ya ɗauko mashi ya miƙo mashi ita sai ya sabko da kanshi saboda zartar da wannan alwashi da mubaya da suka wa manzala sallallahu alaihi wasallam wa ifradullahi bi talabil hajat na hakanan da karetar da Allah madaukaki da neman biyan bukatu duna khalqihi kuma bayan abiban halitta shi ya dullu lahu al-aqlu was-sam wannan hankali da hujjoji wanda ake saurare na nuni akan hakanan fa inna su'ala bi dhullin lima'il wajhi wa dhul mala yace bazulun lima'il wajhi wa dhul domin roƙo zubda ruwan ido ne hawaye da kaskanci wala yasluhu zalika li ghayrillah shi kuma wannan bai dace ga wannan Allah madaukaki ba domin wannan nau'i ne na ibada li'annahu alqadiru ala kulli shay domin Allah shine mai iko a bisa kowane abu alghaniyu mutlaqan wanda ya zamanto mawadaci ne wadata wadda take sakakka wal ibadu bi khilafi zalika su kuma bayi sabanin wa'annan ne sabanin wannan tabi'a ce قالوا في صحيح مسلم يازو a cikin sahih muslim an abi dhar daga abu dhar hadith qudsi a cikin hadith qudsi fi ya ibadi ya kubaina لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر yazo a cikin hadisul qudsi daga hadisin Abu Dharr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya ku bayina da dai na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljannun ku su tsaya a wuri guda gaba ɗayan su su roƙe ni kowa ya roƙe ni a buƙatar shi in ba kowa kowane mutum in biya mishi buƙatun shi wannan bai rage ba daga abin da yake wuri na sai kama abin da idan an sanya allura cikin kogi an zaro ta zai zai rage mincece allura da za ta ɗauko wacece allura barantana abin da za ta ɗauko na ɗan ruwan da zai ɗan hura a gare ta hudota na Allah madaukaki shine mai abin badawa قال وزاد في الترمذي في الترمذي يزو زاد في الترمذي يزو تا زياده تزو a cikin جامع الترمذي وغيره دون ذلك بأن بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد wannan kuma ba don komai ba don ni na kasance mai yawan kyauta ne wajid mai kyauta wanda baya bukatar wani mawadaci majid wanda alkhairan shi suna da yawa afa'alu ma urid ina aikata abin da na so a ta'i kalamu badawa ta kawai magana ce wa azabi kalam haka azaba ta magana ce idan aradtu shay'an idan nasu aikata wani abu ko ya kasance fa inna ma aqulu lahu kun fayakun zan ce mishi ne kawai kasance kuma sai kasance ina ga muna yi tsayawa akan wannan gaba lokacin sallah yayi abinda muka wadi daidai Allah madaukake ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik